يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به بري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني وامزجه يا ربي بلحمي معدمي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Bayan gaisuwa irin ta addinin Musulunci, tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar amin summa amin. ‘Yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a daidai wannan lokacin, Abu Abdullahi Umar Yakubu Ili ne kamar kullum ke muku lale marhabin a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi wanda muke yin duba na tsanaki akan ayar alkur'ani mai girma tare da gayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayar wajen fassara ta abinda take karantarwa bayanin sabbin saukar ayar yin cikakken bayani akan darussan da ke cikinta idan kuma akwai wata mujiza a cikin ayar za mu yi bayanin ta cikin yadda Allah shirin da ke zuwa muku ta gidan rediyon Dala mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM a kowace rana Asabar da misalin ƙarfe tara na dare cikin yadda Allah. Ku tabbatar kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin. Shiri ne da gidauniyar Darul Kur'an da ke unguwar tudun Yola ta ɗauki nauyin kawo muku. A wannan makon mun ɗauko muku aya mai matuƙar muhimmanci. ayar da ta kawo mana wasu manyan abubuwa guda biyar da Allah maɗaukakin sarki ya hana mu aikata su. Ayar tamu a wannan makon ita ce aya ta talatin da uku da take cikin suratul Arab, muna kuma tare da manyan mu da suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, Dr. Abubakar Balakibiya, Dr. Kabiru Abubakar Asgar, Dr. Ahmad Atik Awal, Dr. Amin Sa'ad na Allah Jalingu, Dr. Rabi Abdullahi Basawa, ku biyo mu kafa da kafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin.
أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ما شاء الله kabar kowane mako muna tare da Alramma Hassan Zigila inda zai karanta mana aya ta 33 da take cikin suratul A'raf Alramma Hassan Zigila idan ka shirya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
Alhamdulillah, a wannan makon muna tare da Dr. Abubakar Bala Kibiya, wanda shi ne zai fassara mana ayar tamu ta wannan makon.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بايعك فدن أبنجي سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آية 33 cikin suratul A'raf a cikin gundarin fassarar ta zuwa yaren Hausa Ubangiji ta'ala na magana da manzansa sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ka ce inda ma harrama rabbiyal fawahish kadai abin da ubangiji na ya haramta shine dukkanin wani nau'i na alfasha ma zahara min hawa ma batana dukkanin abin da ya bayyana cikin wannan alfasha ko kuma abin da ya buya wal isma sannan ubangiji na ya haramta al ism dukkanin wani laifi wal baghy bi ghayri al haqqi sannan ubangiji na ya haramta zalunci da kuma ta'addanci ga mutane ba tare da cancanta ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sannan ubangiji na ya haramta muku kulkayin shirka da shi cikin abin da bai saukar muku da hujja ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun sannan ubangiji na ya haramta muku ku rika faɗin maganganu kuna jinginawa zuwa gare shi abinda ba ku da ilimi a kansa wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya bayani akan nau'uka guda biyar na nau'ukan laifi da Allah subhanahu wata'ala ya haramta su ayat ta biyo bayan ayoyi da suke magana akan da kuma jan hankali akan cewa ba wanda yake da damar halattawa ko haramtawa sai Allah ta'ala shi kadai ko a cikin littafinsa ko kuma a harshen manzanninsa kafin zuwan manzo sallallahu ta'ala ta'ala alaihi wasallama da wasu shekaru bayan an aiko manzo sallallahu alaihi wasallama larabawa suna yin aikin haji amma suna halatta wasu abu suna halatta wa kansu wasu abubuwa da ubangiji ta'ala ya haramta a wani lokacin kuma su haramta wa kansu wasu abubuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halatta to wannan yasa ubangiji ta'ala ja hankalin su akan ba su suke da damar halattawa ko haramtawa ba sai abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala halatta ko ya haramta shi yasa aka yi musu magana akan sanya tufafi a kowane masallaci ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wannan ya zo dan raddi akan abin da suke yi na yin dawafi ba tare da kaya ba mata da maza sukan yi dawafi tsirara sannan ubangiji subhanahu wata'ala duk da haka ya kuma jan hankalin su akan wasu daga da wasu daga cikin abinciccika da suka haramta wa kansu wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama akan cewa sa iya sa iya cin su kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq haka dukkan waɗannan abubuwan na nuni akan wasu abubuwa da Allah ya halatta musu ya ba su dama su yi to sai kuma wannan ayar ita kuma ta zo tana magana akan wasu nau'ukan laifuka guda biyar wanda Allah ya haramta kuma waɗannan laifukan guda biyar sun kunshi dukkanin laifukan da ake yi a duniya sawa'un wanda aka yi can baya da wanda ake yanzu da ma waɗanda za a zo nan gaba laifi na farko da Allah ta'ala ya ambata cikin ayar shine alfawahish alfawahish jam'i ne na alfahishatu fahisha a yaren larabci shine dukkanin wani mummuna aiki ko kuma mummunan magana sai dai a wani lokacin qur'ani kan amfani da lafazin fahisha abin da yake nufi da shine manya-manyan laifuka kamar faɗin ubangiji subhanahu wata'ala wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha idan suka aikata mummunan aiki sai su ce wajarna alaiha aba ana mun samu iyayenmu ne suna yi kaga nan gudu an yi amfani da lafazin fahisha abin da ake nufi ita mummunan laifi wani lokacin kuma ya aka ce fahisha abin da ake nufi da ita zina ubangiji ta lana cewa fa idza uhsinna fa inna tayna bi fahishatin idan su waɗannan bayin aka musu aure sai kuma yanzu daga baya suka zo da alfasha ma'ana suka zo suka aikata zina to ga abin da za a yi musu ga abin da za a yi musu a wani lokacin ma idan ubangiji ta ala ke yace alfasha abin da yake nufi da shine luwadi ga fadin ubangiji subhanahu wataala wa lutan idza qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin annabi lutu ke cewa da mutanen sa shin kwarika zakke wa luwadi kaga sai aka mutu shi da alfasha to da haka a nan gurin kuma Allah subhanahu wataala yace fawahi shine dukkanin waɗannan nau'ukan sawa'un zinan ne ko luwadin ne ko ma menene ko manyan manyan laifuka ne to dai Allah subhanahu wataala ya haramta dukkan abin da yake mummunan aiki ne ko kuma mummunan magana wanda da zarar kunne ya ji na mutum mai hankali mai tunani zai ji cewa wannan abin bai kamata a ce ya aikata ba shine alfasha ma zahara min hawa ma batan abin da ya bayyana a ciki da kuma abin da ya buya wanda ake a fili da wanda kuma sai an shiga daki ko sai an shiga hotel ko sai an shiga wani guri da ake tsammanin ba wanda ke gani a je aikata shi dukka Allah subhanahu wataala haramta wal baghy bi ghayri al haqqi sannan ubangiji subhanahu wataala haramta zalunci da kuma ta'addanci ga mutane ba tare da cancanta ba wannan lafazin na ba tare da cancanta ba ba kaidi bane a'a an zo da shi ne don a yi nuni akan munin abin kamar yadda Allah subhanahu wataala zo da irin wannan bi ghayri haqqin din ko bi ghayri al haqqi wajen kashe annabawa ba an san kuma ba a kashe wani annabi da cancanta amma sai aka zo da wannan bi ghairi haqqi din ko bi ghairi haqq domin ai nuni akan munin abun dan me za a kashe annabi alhalin bai cancanta a kashe shi ba to shi ma nan gurin dan me za a rika zaluntar mutane ana musu ta'addanci alhalin bai halatta ai musu hakan ba laifi na gaba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sannan ubangiji subhanahu wataala ya haramta muku kurka yin shirka da Allah cikin abin da Allah bai sauka muku da hujja ba dukkanin wata shirka sawa'un shirka ce a cikin rububiyya ayyukan Allah ko shirka a cikin uluhiyya ayyukan da ake gabatarwa ubangiji ta'ala na ibada ko kuma shirka ce a cikin al'asma wa sifat sunayen Allah da sifofin Allah duk wannan ubangiji subhanahu wataala ya haramta kuma duk sunansa shirka wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun laifi na karshe shine jingina magana zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ko faɗin wata magana wanda bata dace ba a jingina a ce Allah ya halatta ko kuma Allah ya haramta alhalin mutum bai da ilimi akai kaga wannan an ja hankali ga dukkanin mutumin da zai magana a maimakon ubangiji subhanahu wataala zai magana ta halacci ko kuma zai magana ta haramci to ya tsaya ya tantance shin wannan abin Allah ya faɗa wannan abin akwai hujja a kansa ko ko babu hujja kada mutum ya kaji ƙarya ya jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala wai da tunanin zai burge wani ko zai burge kansa ko kuma zai burge shari'a da sauransu ana yin irin waɗannan abubuwan ne karkashin ilimi shi yasa ubangiji ta'ala yake hana baya yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib kada ku rika faɗin maganganun da zukatanku suke riya muku cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai bane ku rika cewa wannan halas ne wannan haram ne kawai kuna kirkirar ƙarya kuna jingina zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wannan haramun ne innal ladina yaftaruna ala Allah alkadhiba la yuflihun lalle wanda suke kirkirar ƙarya su jingina zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wannan ba su rabauta idan kada ko wannan maganar a yanzu da muke fama da abin da ya shafi matsaloli na social media kowanne mutum yana da dama ya buɗe baki yi magana akan addini ai kaza halas ne ai kaza haram ne ai wani bai kamata yi kaza ba wani bai kamata yi kaza kuma ya jingina zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan ba karamin hadari bane shi yasa ma ubangiji subhanahu wataala an bace shi a matsayin laifin da yafi kowane laifi ma'ana zaluncin da yafi kowane zalunci zalunci wa man azlamu mimman iftara ala Allah kaziban wai wane ne mutumin da yafi yawan zalunci ne yafi girman zalunci sama da mutumin da zai kage ƙarya ya jingina zuwa ga Allah kaga wannan yasa dole sai mu kiyaye harasan mu mu tabbatar da cewa abin da zamu ce Allah ya ce ko Allah ya hana ko Allah ya yi kaza mu tabbatar da cewa muna da ilimi akan cewa wannan abin haka yake Allah subhanahu wataala da tadamu mun gode malam duba da muhimmancin abubuwan da ayar tamu take dauke da su hakan yasa na koma wajen malamai na suka dauki kowace gaba daga cikin ayar suka yi mana cikakken bayani akan ta da farko na fara da Dr. Kabir Abubakar Asgar wanda ya daukar mana gaba ta farko a cikin ayar wato qul إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق غريك دكتا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullah to dangane da wannan aya da ke cikin suratu al-a'raf aya ta 33 fadan Allah subhanahu wa ta'ala kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan zuwa karshen ta dangane da waɗannan wato lafuzza al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi abu na farko da ya kamata mu fara kalla shine alfawahish wanda jam'i ne na kalman alfahisha alfahisha shine mufradinsa tilo kenan jam'insa kuma shine alfawahish malaman harshen larabci masana wato ilimi na harshe suna cewa kamar yadda zaka gani a cikin tafi mabambanta irin tajul arus na fairuza badi irin ainihin alkamus na jauhari da ibn al-asir a cikin littafinsa zaka ga sun ce alfahisha shine duk wani abu da wato ya tsananta munin shi ya tsananta na daga zunubi ma ya shtaddu qubhuhu min adh-dhunub ko kuma cewa shine duk wani abu da Allah ya hana ana ce mishi alfahisha ko kuma duk wani hali mummuna abin kyama na daga maganganu ko ayyuka hasali ma ana lissafawa daga cikin alfawahish ko alfahisha har da ruwa ruwa ma larabawa sukan kira ta da suna fahisha dan haka wasu malamai suna ganin fadan Allah ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha anan alfasha yana murtan ku da ruwa kamar yadda an tara mawakin afwan tarafa mawaki yake cewa aral mauta ya atamul kirama wa yastafi aqilata malil fahishil mutaraddid al fahishil mutaraddid ay al bakhil al mutaraddid to wannan dangane da al fahisha kenan a harshen larabci anan kuma a cikin wannan aya da ta zo malamai sun ambaci fassarori mabambanta game da me al fawahish da aka ce Allah ya haramta a cikin wannan aya kamar yadda zaka ga ibnu abi hatim ya rawaito a cikin tafsirin sa da shi da ibnu jaririn da ainihin wato al-imamu uh, ibnu kasirin da sauran malaman tafsirai duk su rawaito waɗannan maganganu wanda suke tikewa zuwa ga makarantar ibnu abbasin ta hanyoyin mabata Allah ubangiji ya kara masa yadda shi da mahaifinsa cewa yana cewa shi ibnu abbasin abinda yake nufi da alfahisha ma zahara abinda ya bayyana da wama wama babana da abinda ya buya abinda ya bayyana shine irin abinda suke a jahiliya na wato a auren yar uwa ko kanne ko matar uba hada yan uwa guda biyu mata da sauransu wasu kuma suna ganin wato abinda ya bayyana shine wannan ma zahara ma babana kuma shine zina wato suna ganin zina ba mummunan abu bane in za a yi a boye abinda yake zama mummuna idan mutum ya ya bari aka yayi aka gani shine mummuna kanu la yarawna bizina fi sirri ba'san haka haka ibnu abbas yake cewa wa yastakbihunahu fil alaniya haka ma zahara shine zira a bayyane ma batsana zina a boye domin dama shi wannan lafazi na na alfahisha duk in aka juya aka juya zaka ga mummunan aikin da ake fara tunanowa to shine zina da luwa da haka zaga a cikin alqur'ani yazo da haka da yawa ma zahara min alfawahish shine suka ce kullul ma'asi amma mafi mafi zuwa kusa shine ainihin zina din da luwadi da aka ga Allah yana yawan ambatan zina da luwadi da sunan alfahisha kaman illa an yi atina bi fahishatin mubayyana da wallati ya atina alfahishata min nisaikum da wala taqrabu zina innahu kana fahisha da kuma ata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ma sabaqakum biha zuwa karshen aya da kuma innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahisha kaga duk wannan a tsakankanin waɗannan abubuwan suke da haka alfahisha ne a takaice shine ayyuka wanda suka kai matuƙa wajen muni al'amalul mufrita fil qubuh haka ma bahara akwai nikahul ummahat wal banat ma batana shi kuma shine ainihin wato zanadin aboye sannan tafiya tsirara shi ma fahisha ne ma bahara wanda suke yi a ainihin wajen aikin haji dawafi a takeice dai al fahisha shine jami'u al ma'asi al qabiha dukannin munanan zinubai waɗanda dan adam ma lafiyayyen hankalinsa ma baya son lafiyayyen fitrar dan adam ma tana kyamar abin tana kyamar faɗinsa shi kuma al'ismu wasu malamai suna ganin alhamru giya ita ce al'ism sai zance mafi inganci shine abin da giya take haifarwa na sauran sabon saban da ke biyo baya ƙarya da cin mutunci da raina hankalin kai da lalata mutuncin kanka abin da ke biyo baya daga daga shan giya sai Allah yake cewa qul fihi ma ismun kabirun amma wasu malamai suna ganin ta kanta giya ana ce mata alhamru ana ce mata al'ism kamar yadda larabawa sukan ce a waƙansu sharibtul isma hatta balla akali kazaka al-ismu yadhhabu bil uquli na sha al-isma na sha giya inji shi da fada amma qurtubi ya ce wannan ba zance ne mai kyau ba ba fasara giya da ita kanta haka al-farra yana cewa shi al-ismu shine duk wani laifi wanda yake ba shi da haddi laifukan da ba su da haddi irin ƙarya irin gulma irin ainihin wato annanimanci irin wasa da sallah da makamantansu kaga wannan duk laifuka ne munana amma kuma ba su da haddi kamar yadda kazafi da zina da shan giya da sata suke da hadisi yake cewa al-ism da haka shi kuma asudi yake cewa jami'ul fawahish al-muta'allika bil fa'il laifin da kai wanda kai ka zalunci kanka ba a cikin shi babu zaluntar wani da haka aka ambaci dan uwansa shine al-baghyu zalunci wanda da wuce iyaka wanda zunubin shi na ta'adda laifin ta'adda ne zuwa ga wani kamar misali kamaru wani ka cije shi ka buga mishi makami ka sace mai kuɗi ka mishi yaudara ka ci amana sato wannan duk suna cikin albaghi wato laifukan da zunubinsu ya zama kai wa Allah zunubi kuma ka zalunci wani bawan Allah da bambanci da laifukan da kai wa Allah zunubi ne ka zalunci kanka su yake ce ma al-ismu laifuffuka wadancan kuma al-fahisha laifuffuka wanda suke abin Allah wadare abin tir wadanda suke ko a al'adance ma abin Allah wadare ne da haka dai duk waɗannan asali suna cikin al-fawahish amma an ware al-baghyu an ware al-ismu ne aka ambace su dan ta'akidi kamar yadda ibn kasir yake cewa akhrajal isma wal baghy min al fawahish wa huma minhu lit ta'kidi wa qasd wa qasd lil zajr inji ibn kasir wa min qablihi qurtubi ma ya faɗi kwatankwacin wannan magana cewa an ware zunubi an ware ta'addanci daga cikin fawahish su ma ga su fawahish din ne domin a nuna munin su ya kai muni waɗannan laifuffuka duka Allah subhanahu ta'ala ya haramta su al fawahish munanan ayyuka masu abin Allah wadare da abin tur ma zahara minha wa ma batsan wanda aka yi a fili ko wanda aka yi a ɓoye mun ji malamai sun fassara su da fassara daban-daban kuma wanda suke ganin wanda aka yi a fili shine duk laifukan da ake da gaɓoɓi wanda abinda kuma aka yi a boye shine abinda aka kudirce a cikin zuciya na laifi shi ma ana iya ce mishi amma batana minha sannan kuma sai al-ismu wanda shine laifi wanda amma zunubin shi bai da haddi bai da haddi a nan duniya sai dai zunubi a wurin Allah ka Allah ka tsare mu da kuma ta'addanci wato cin mutuncin mutane da karya alfarmarsu ko taba jininsu ko dukiyarsu ko duk wata alfarma da suke da ita wato zunubi wanda yake bayan yawa Allah laifi kuma akwai zaluntar bayinsa ta hanyar keta alfarmarsu da mutuncinsu ko addininsu ko ainihin wato dukiyarsu ko kuma wani abu makamancin haka duk waɗannan laifuffuka ne wanda suke munana shi sa Allah subhanahu wataala ya ainihin wato ya hani ya haramta su Allah ka tsare mu Allah kuma ka gafarta mana zunubanmu wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah A ɓangaren Dr. Ahmad Atik Awal kuwa ya yi mana cikakken bayanin gabar ayat tamu da take cewa wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة مسؤول سورة رمو أديدي وأن اللوكتي بركة مودساكي هدوا دكو أتكي وأن شريمي البركة نا واتو إلمي تكي إلمي شرين دا أتكيشي أكن يبيان أو ayoyin alkur'ani mai girma da abin da suka kunsa na ma'ana da fa'idodi da hukunce-hukunce to a yau insha Allah za mu yi magana ne akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala a baya kafin wannan aya yayi ishara zuwa ga abinda mushrikai suka kasance suna aikatawa na wato wato haramta wasu abubuwa waɗanda Allah ta'ala bai haramta su ba kuma sai su jingina wannan haramcin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma sun kasance suna aikata wasu munanan ayyuka sai su jingina wannan munanan ayyukan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su ce wallahu amarana biha shi ai Allah ta'ala ne ya umarci su da waɗannan abubuwa to a wannan aya sai Allah ta'ala ya kore wannan da'awa da suke yi ya rusa wannan da'awa sai Allah ta'ala ya yi bayanin hakikanin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta da abubuwa ne da su waɗannan mushrikai suna aikata su amma kuma ba sa wato kudurta haramcin waɗannan abubuwa alhalin kuma su ne hakikanin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta shi ne Allah ta'ala ya ce ka ce da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lalle Allah ta'ala ya haramta abubuwa wanda suka shafi alfasha da sauran abubuwa da suka zo a cikin wannan aya waɗanda malamai sun yi bayanin su a cikin bayanan da suka gabata to ni gabar da zan yi magana akai shine daidai faɗin Allah subhanahu wataala wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ma'ana daga cikin manyan abubuwa da Allah ta'ala ya haramta shine ya haramta muku ku yi shirka da Allah subhanahu wata'ala ku gwama shi da wani cikin ibada halin kuma Allah ta'ala bai saukar da wata hujja shine sultan Allah ta'ala bai saukar da wata hujja ko dalili ba akan bautar wannan abin da kuke bauta tamawa ma'ana Allah ta'ala kamar wato yana wofintar da tunanin mushrikai ne kamar yadda malamai suka ce wannan uslubi ne na nau'i na wofintar da tunaninsu cewa abubuwan da suke bautata wa din suke kudirta cewa sun cancanta su bautata mawa Allah ta'ala bai sokar da wani dalili ko ta hujja da take nuna abota musu ba Allah ta'ala baya sokar da dalili ko hujja akan yi masa shirka to amma sai Allah ta'ala ya amfani da irin wannan usulubin domin ya wofintar da tunaninsu ya nuna cewa suna yin abu ne na rashin hankali da rashin tunani domin sun dauki haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala wanda shine cancanta a bashi wannan haƙƙi na ibada na bauta sun je suna bada shi zuwa ga wani wanda bai cancanta a bashi wannan haƙƙin ba na daga gumaka da suke bauta tamawa da sauran ababen bauta kamar duwatsu da bishiyoyi da sauransu duka waɗannan ababe ne da ba su cancanta a bauta ta musu ba domin ba su da sifa ta wanda ya cancanta a bauta mawa Allah subhanahu wataala shi kaɗai ne yake da sifa na wanda ya cancanta a bauta ta abu a bauta tamawa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da abokin tarayya ba shi yasa a wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya yi ta kawo bayani akan sifofin shi da suke nuna kamalar shi da suke nuna nuna cancantarsa a bauta masa ya rika kuma nuna gazawar ababen bautan da ake bautata wa koma bayan shi domin ya nuna ma mushrikai cewa abin da suke yi akwai nau'i na rashin hankali a ciki ta yadda suke daukan bauta suna bayar da ita ga wanda bai cancanta a bashi wannan haƙƙi ba to a cikin wannan aya sai Allah ta'ala yake sake jaddadawa yake nana ta cewa Allah ta'ala ya haramta wa bayinsa su yi shirka da shi cikin bauta su rika daukan wato haƙƙi na ibada suna ba da shi ga wanda bai cancanta ba domin anan shirka ta kunshi yin shirka da Allah ta'ala ta hanyar shirka babba ko kuma shirka karama shirka babba shine daukan wani nau'i na ibada wanda Allah ta'ala shi kadai ake yi mawa ba da shi ga wanda yake kuma bayan Allah subhanahu wata'ala kuma wannan nau'i na shirka nau'i ne da yake fitar da mutum daga cikin musulunci baki daya ko da mutum musulmi ne idan ya aikata irin wannan nau'i na shirka to ya ya kafurta ya fita daga cikin addinin musulunci kamar mutumin da zai je ya wato ya bauta wa gunki ya yi sujada a gare shi ko ya sallah domin wani gunki ko wani shaidani ko wani shehi ko mutum ya, ya wato ya azumi ko wani daga cikin nau'uka na ibada wanda Allah ta'ala shi kadai ake mawa duka waɗannan nau'i ne na shirka da wanda yake babba akwai kuma nau'i na shirka wanda yake shirka ce karama kaman wato riya kenan shine ta hanyar yin ibada domin Allah amma kuma cikin niyyar mutum sai ya rika yi da niyyar cewa yana yi ne dan a san ya aikata wannan aikin ko dan a ji labarin ya aikata a yabe shi wannan shine shine riya mutum ya rika yi domin neman yardar mutane ko domin ko domin samun yaban su duka waɗannan nau'i ne na karamar shirka wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu kan irin wannan nau'i na shirka kamar ne zo a cikin hadisi yake cewa daga cikin mafi girman abin da nake ji muku tsoro shine wato boyayyen shirka domin mutane da yawa ba su cika damuwa da irin wannan nau'i na shirka ba suna ganin karamin al'amari ne sai kaga mutum yayi abin da yake Allah ta'ala ake yi mawa shi kadai ya kamata ya boye wannan ibadar tashi ne ma amma kuma sai ya rika dauka yana yadawa domin mutane san ya aikata su ya bi shi kamar irin abin da muke gani a wannan zamani sai kaga mutum ya aikata wani aiki na ibada amma kuma sai ya rika zuwa yana daukan kanshi hoto yana yadawa a duniya amma a kafafen sada zumunta domin mutane su gani domin a yabe shi ko a wato nuna cewa ai shi mutumin kirki ne mutumin kwarai ne shi duka wannan nau'i ne na na shirka da Allah subhanahu wata'ala haka daga cikin nau'i na shirka karama akwai yin rantsuwa da wani Allah subhanahu wata'ala kamar masu rantsuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wasu daga cikin annabawa ko rantsewa da iyaye ko rantsewa da Ka'aba ko rantsewa da amana duka waɗannan nau'i ne na shirka da Allah subhanahu wata'ala hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu wanda hadisi na da Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ubangijin ku subhanahu wata'ala yana hana ku wato ku yi rantsuwa da iyayen ku wanda zai yi rantsuwa ku yi rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala ko kuma ya shiru haka a wani hadisin da Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya rawaito wanda Imam al-Bukhari da Muslim dukkan su sun rawaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa man halafa fa qala fi halifihi walla billata wal uzza falyaqul la ilaha illa Allah duk mutumin da ya rantsuwa sai a cikin rantsuwar sai yace ina rantsuwa da lata da uzza waɗanda wasu gumaka ne da mushrikai suke bautawa tun a jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi yace to sai ya faɗi kalmar la ilaha illa Allah domin ya jaddada musuluncin shi saboda wannan nau'i ne na shirka haka daga ciki ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashrak duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to lalle wannan yayi ya kafirta ko kuma ya aikata shirka so dan haka dai a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala yana wato nana ta mana kuma yana wato tsoratar da mu daga girman shirka da Allah subhanahu wataala domin shirka da Allah shine mafi girman zunubi da ake aikatawa a duniya shine zunubin da Allah subhanahu wataala baya gafarta shi kamar da Allah ta'ala a cikin alqur'ani ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah ta'ala baya gafartawa baya lamuntar shirka da shi cikin bauta kuma yana gafarta wani azunubin wanda yake koma bayan shirka shi yasa saboda girman al'amarin shirka Allah ta'ala a cikin alqur'ani yake cewa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin lalle hakika an yi wahayi a gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an yi wahayi zuwa ga sauran annabawa gabaninka cewa inda za ka yi shirka da Allah subhanahu wata'ala to lalle aikin ka baki ɗaya zai rushe zai lalace kuma za ka kasance cikin hasararru to wannan fa ana magana ne akan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da matsayin shi da daraja da yake da ita a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala yake cewa da zai yi shirka zai hada hada Allah da wani cikin bautarsa to da ayyukan shi sun lalace kuma da ya kasance cikin hasararru hali manzo Allah sallam ya ɗaukaka ya tsarkaka daga yin shirka to amma Allah ta'ala yana din wannan ne saboda wannan ya zama izina ga sauran mutane haka a wata ayar Allah subhanahu wata'ala da yake magana akan annabawan shi salihai annabawa waɗanda suke masu daraja masu ɗaukaka sai Allah ta'ala ya ce a ƙarshe a cikin suratul an'am kenan sai Allah ta'ala ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da a ce za su yi shirka da a ce sun yi shirka cikin bautar su da Allah subhanahu wata'ala to da ayyukan su gabaki ɗaya sun lalace to wannan yana nuna mana girman al'amarin shirka da hatsarinta da haka a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala yake bayyana mana cewa daga cikin girman da wato daga cikin laifuka masu girma da Allah ta'ala ya haramta shine shirka da Allah subhanahu wata'ala wato ta hanyar daukar bauta wadda take Allah ta'ala shi kadai ya cancanta abotatawa a yi a miƙa ta ga wanda yake koma bayan Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsere mu daga shirka cikin abin da muka sani da wanda bamu sani ba ya tsarkake mana ayyukan mu ya ba mu ikon tsantsanta ibada da bauta gare shi subhanahu wata'ala za mu dakata a nan da Allah ta'ala ya sake sada mu a wani lokaci na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode dakta وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني فوحظت حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي عيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني Dr. Aminu Sa'ad na Allah Jalingo kuwa ya yi mana bayanin gaban ƙarshe a cikin ayat tamu, wato, wa an taƙulu alallahi ma la ta'lamun.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu sauraron mu barkamu da saduwa da ku a wannan fili mai albarka fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun wato kada ku faɗi game da Allah abin da ba sani ba wannan babban wato ko abu ne mafi hadari a cikin abubuwan da aka ambata a wannan aya abubuwa guda hudu ko biyar da aka ambata wannan yafi kowanne su muni da hadari saboda shi faɗin abin da baka sani ba game da Allah abu ne da yake barnansa ma ta fita shirka domin shirka cutarwar shirka na tsayawa ne ga ma'abocin shirka din amma faɗin wato ƙarya ko abin da baka sani ba game da Allah cutarwansa yana isa zuwa ga wani kuma ya isa mu dubi misalin abin da musaila musul kazzab a ya kawo na fitina na yi da da'awan annabta a lokacin da ya yi wannan da'awa kaga mutane da yawa sun bata a wannan dalili din shi yasa ibnul jauzi a wannan ayan yake cewa wato wannan ayan kusan za a iya cewa gama gari ne gaba ɗaya cikin haramta ma'ana ta tattaro gaba ɗaya ka caukan duk wani magana da za a faɗa a addini ba tare da tabbas ba yana daga cikin dama manufan shaidan da babban abin da shaidan yake kai komo domin batar da ɗan adam a ciki akwai wannan wato ɗan adam ya rika faɗan abin da bai sani ba game da Allah kamar inda mun duba Allah subhanahu wataala yana cewa ya ku ƴan adam ku ci ku sha daga ku ci daga abin da Allah ya wato yake do abin da ke doron ƙasa halal mai tsarkaka kada ku bi hanyoyin shaidan domin shi maki ne bayyananne lalle yana umartan ku ne da mummunan abu da kuma alfasha kuma da ku rinka faɗin abin da wato ba ku sani ba game da Allah mun ga a wannan na cikin manufofi na shaidan haka nana daga cikin wato fuskoki da za a iya sanya cikin faɗi game da Allah abin da mutum bai sani ba shine fatawa ba tare da ilimi ba kamar yanzu a tambayi mutum game da al'amarin addini sai ba da amsan cewa abu kaza halal ne ko haram ba tare da wani wato dalili ba ko madogara ba daga littafin Allah ko sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abun ban mamaki da mutane shine zaka samu mutum da za a tambaye shi game da al'amari na duniya haka ji ya ce a wannan sai dai a samu ma'abota fanni wanda suka san wannan ah, abu amma idan za a tambaye shi game da addini sai kaga yana zarbabiya yana kokarin ya bada amsan wato shi ma ya san wannan alhali kuma shi ba malami bane wannan yana daga cikin hadari hadari mafi girma Allah yake cewa kada ku rika siffanta harsunan ku kuna masu ƙarya ku ce wannan abu kaza halal ne ku ce wannan halal ne wannan haram ne domin ku age wa Allah ku yi wa Allah ƙarya lalle waɗanda suke shara wa Allah ƙarya ba za su taɓa rabauta ba kuma Allah ya ce kada ka wato eh, ka ka- ka- ka faɗi abin da baka da ilimi game da shi ka sani da ji da gani wato da zuciya duka abu ne da za a tambaye ka game da kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa faman iftara ala Allah al-kadhiba in ba'da zalika fa ulaika humuz zalimun duk mutumin da yake kirkariya wa Allah bayan haka to waɗannan sune azzalimu wato hadarin da ke cikin wato zingi na magana zuwa ga ko kuma ka kai wa Allah kage ko ka faɗi magana ah, game da Allah ba tare da ilimi ba ah, kamar misali ka bada fatawa abinda baka sani ba yana iya haifar da arasa rai mu dubi hadisin da Jabir ya rawaito wata rana yake cewa mun fita tare da annabi mun fita ta- tafiya to da muka yi tafiyan nan sai ah, dutse ya samu wani daga cikin mu ya marrotse akan akan shi da ya mafarki sai ya tambayi mutanensa shin ko za ku sama min mafita da sauki na ji na yi taimama sai suka ce a ba wani taimama da za ka yi muddin dai gashi kana da ikon ka taba ruwa kawai ka je ka yi wanka yana yin wanka sai ya mutu da yanda suka dawo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka labarta annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa qataluhu qatalahumullah ala ya- ala salu idza lam ya'lamu yace Allah ya kashe su sun kashe dan uwan sun kashe shi me yasa ba za su tambaya ba idan ba su sani ba to kaga wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi a cikin kitabut tahara abun nufi sun kashe dan uwansu Allah ya kashe su kaga dalilin fatawa da suka bayar mummunan fatawa wanda ba daidai take ba sun yi sababin wato mutuwar rai haka nan ne idan za mu tuna wannan mutumin da a- a cikin waɗanda suka gabace mu ya kashe rayuka 99 sai yace a nuna mishi wato malami sai aka nuna mishi wani mai bauta yaje ya tambaye shi shin ko ina da tuba za a karban tuba ta sai yace mar a'a shikenan sai ya kashe shi ya cika ta 100 da shi to mun ga sai wannan mai bauta din abin da ya kashe shi shine jahilcin shi wannan a wannan kenan shi yasa fa idan muka dubi magabata kamar sirin imamu malik cewa yake yi wato garkuwan malami shine rika cewa ban sani la adri amma a duk lokacin da ya gafala daga wannan to shikenan shi ma ya halaka kanshi an same shi a maki ma- ma- makasa inji imamu malik a imamu mirwazi yake cewa naji ah, abu abdullahi wato ahmad bin hanbal yake cewa bawan Allah ya ji tsoro ya yi dubi cikin abin da yake faɗi da cikin abin da yake magana da shi domin za a tambaye shi game da shi wasu daga cikin magabata ma suke cewa ɗayan ku ya ji tsoron Allah kada ya je ya ce Allah ya halatta kaza ko ya haramta kaza Allah ya zo ya ce mishi a a ƙarya kake ban halatta kaza ba ban haramta kaza to shi yasa jingina magana zuwa ga wato Allah subhanahu wataala kuma alhali ba maganan Allah ba wannan abun yana da hadari shine irin abun da Yahudawa suka yawaita yi haka je kamar yadda Allah yake cewa fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi adim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun Yahudawa suka rubuta abu su ce daga Allah ne kuma alhali ba daga Allah yake ba to Allah yake fawailul lahum azaba ya tabbata a gare su mimma katabat aydihim a daga abun da suka rubuta wailul lahum mimma yaksibun wannan kuma ke nuna mana cewa da wanda zai fada da baki yayi wa Allah ƙarya da wanda zai rubuta to kaga duka ɗaya ne saboda haka yan jarida ko masu rubutu a jarida su yi su yi hattara ko kuma waɗanda suke rubutu a littattafai ruwa yaɗa littattafai waɗanda suke a fatawai waɗanda suke sun saba wa shari'a ko su faɗi ra'ayoyinsu wanda ya ci karo da abin da Allah ya faɗa kuma su ce wannan shine addini to wannan suna cikin haɗari kwarai da gaske haka nan waɗanda suke lankwasa harshen su don su nuna wa mutane ai wannan ma wani magana ne na Allah kamar dai yadda Allah subhanahu wataala yake cewa min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma mawadihi wa yaquluna sami'na wa asaina wasma ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim shi ma karkata harshe domin ka nuna abu magana Allah ne kuma alhali ba magana Allah ba wannan yana daga cikin abu masu hadari masu hadari kwarai da gaske shi yasa wato duk maganar da mutum zai yi ya tabbatar wato Allah ne subhanahu wata'ala ya faɗa idan zai jingina wannan maganar zuwa ga Allah ya tabbatar ya tabbata amma akwai malaman da suke ganin cewa fa ka ɗauki bata wasali shi kanshi yana cikin abin da zai iya kai ka zuwa ga yi wa Allah ƙarya kamar ka ɗauki karatun Qur'ani kara karanta shi kana bata wasali ah, da ya zo a cikin littafin Allah ba haka ba to wannan kaga ah, suke ganin cewa lalle ko ka canja wato ka'ida na nahau ka, ka, ka kawo kalma ka canja wato wasali na ƙarshe ko kuma ah, tsarin yanda ya zo a jumla duka zai iya kai mutum ga fadawa cikin abin da yake wato yi wa Allah ƙarya ko kuma ka ɗauki fassaran alƙur'ani ka fassara ƙur'ani ta yanda ranka yake so ka fassara shi ba ta yanda Allah yake so ba wannan ma duka yana cikin sura wato yi wa Allah ƙarya ko faɗin abin da baka sani ba a game da Allah a to yana da kyau mutane su kiyaye su ji tsoron Allah subhanahu wataala kar su fada cikin fushin Allah fada cikin abin da wato za su rika fassara littafin Allah bisa son ransu kamar yadda Allah yake cewa fa ammal ladina fi في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل yawa mutum ya fassara alkur'ani a ya juya shi daga hakikanin fassaran da Allah ya yi mishi ya bada fassara irin na son rai shi ma yana cikin wato faɗin game da Allah abinda baka sani ba. ka fassara Qur'ani yanda annabi ya fassara ko da yanda magabata suka fassara suka karbo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hanya daya na tsira amma idan ka bi fassaran son ranka ka bi son rai to wannan ka halaka abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh A ƙarshen shirin namu a wannan makon, bayan sauraron cikakkun bayanai akan ayat tamu, na tambayi Dr. Rabiu Abdullahi Basawa kowane darasi ayat tamu take karantar da mu.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ƴan uwa masu sauraro muna ma juna barka da haduwa a wannan shiri mai albarka na ilimi cikin ilimi tare da yin gaisuwa irin ta addinin musulunci salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shiri mai albarka ya zo daidai gabar tattaunawa ga wata aya ita ma mai cike da albarka wacce take dauke da darussa da al'amura manya-manya waɗanda da a ci ɗaiɗaikunmu da jama'unmu da masu mulki da waɗanda ake mulka mawadata da talakawa za mu ɗauki ayar zuwa ga duniyar tsabbakawa da aiki tun daga fatar baki har zuci ba tare da sanya wani abu na son rai ba to da al'amura sun kyautatu a kowane mataki na rayuwa tattaunawar mu ta wannan sati a daidai wannan gaba aya ce ta talatin da uku da ke cikin sura ta bakwai suratul a'raf Allah madaukakin sarki ya yi kira ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da ya isar da wannan sako zuwa gare mu ayar mun ji tafsirin ta da sauran bayanai daga malumma Allah ya saka musu da alkhairi abinda zamu duba a nan shine wasu daga cikin muhimman darussan da zamu dauka mu je mu tabbaka su mu kai su a duniya ta aiki a cikin wayannan yan mintoci zamu dubi wasansu darussa kamar guda hudu wanda suna da matukar muhimmanci a ƙarƙashin wannan aya darasi na farko da za mu tashi da shi ƙarƙashin ita wannan aya ta talatin da uku a cikin suratul araf shine za mu lura da cewa wannan aya ta kunshi gaba ɗayan ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ila qiyamis sa'a ko da a ce ya zuwa yanzu babu wani laifi na sabo da ake yi a makila nan gaba za a kirkire shi to zai samu wurin da zai makale cikin waɗancan ababe guda biyar da ayar ta haramta ko Allah maɗaukin sarki sarki ya umarci manzon shi da cewa an haramta mana ya kuma isar mana kuma ya isar mana laifin da ake yi da laifin da za a yi yana da inda zai makale a karkashin wannan aya shi yasa malamai na tafsiri kamar yadda Jamaluddin Al-Qasimi yake cewa wannan ayar tana ishara ko tana karantar da al'umma zuwa ga haramcin gaba ɗayan zunubai da kowane irin nau'in shi domin lokacin da aka ce alfawahish wal ism ya shafi kananan laifuka da manya da ayyuka masu munin gaske wanda hankali ma kawai zai ji baya son su sannan ya kunshi al'amura na mu'amala waɗanda suka saba wa shari'a mu'amala ta kuɗi mu'amala ta zamantakewa da sauransu ya shafi maganganu da basu dace ba ya shafi aƙidu fatattu na bid'a ya shafi ababe na shirka ya shafi hani daga rayuwa irin ta jahilci da bi ta zaizai da gangancin shigewa nasoshi na shari'a ba tare da wani dalili ba wannan ayar tana ba mu darasin cewa to mu shiga taitayin mu duk abin da aka haramta shi to mu nisance shi ya shiga cikin nan umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa gare mu da cewa ya haramta kaza ya haramta kaza shi yasa ce kul inna ma harrama rabbi al fawahi kul ka faɗa musu idan mutum ya kalli nau'ukan zunubai da yan adam suke zaga suna komawa ne zuwa ga bangarorin nan guda biyar wani zunubin zai shafi abin da ya shafi nasaba ko mutunci na wasu sai ga an yi maganar abin da ya shafi alfasha wani abin ya shafi jini ne ko mutunci ko dukiya ta wani sai ka ga gashi an haramta albabi wani abun kuma ya shafi bid'o'i ne ko shirkiya to gashi an hana abin da ya shafi shirka wani abun kuma ya shafi mutum ya kauda kai daga al'amuran addini ya koma neman duniya to shi kuma gashi an taqulu ala allahi ma la ta'lamun wannan darasi ne mai matukar muhimmanci da zamu iya fahimtar shi ko samun shi a cikin wannan aya abu na biyu ko darasi na biyu da zamu fahimta daga cikin wannan aya shine al-imam razi yake cewa kaga wannan ayar min aqwad dalail ala anna al-qawl bit taqlid batil wannan ayar babban dalili ne da ke nuni akan magana ba tare da ilimi ba magana ta bi ta zaizai ba ka san inda abin ya samu asali ba magana ce batacciya kamar inda yake cewa fil ayati tanbihun ala tahrimi ittiba'i ma lam yadulla alaihi burhan cikin wannan ayar akwai abin da yake nuni zuwa ga haramcin bin abin da ba shi da dalili inda za mu tsabbaka wannan kawai to da an bar malamai da fagen su da an bar masana da kwarewar su a fannonin su amma idan kofar ta zama a buɗe akai kunnin uwar shegu da wannan umarni na da, da, da wannan hani to a ƙarshe sai kowa ma ya zama malam kowa ya zama mai bada fatawa kowa ya zama kowa ya zama sai ya zama na an zubar da kimar addinin an zubar da kwarjinin shi sannan an saka mutane a salon rayuwa ko tsarin rayuwa na rashin tabbas don haka darasi na biyu da muke iya fahimta daga cikin wannan aya lallai a tabbatar da cewa an koma an bi malamai an koyi ilimi darasi na uku da zamu iya fahimta daga ciki shine zamu iya fahimtar fa'idar da ke cikin nisantar sabo tun daga shi an zayyana mana ababen da ba a so Allah ya faɗa mana ababen da baya so to waɗannan ababe da baya so me ake so so ake mu basu lokacin da muka basu zamu samu fa'idoji da ake samu min tarkil ma'asi al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin shi al-fawaid ya zayyano fa'idoji da yawa daga cikin nisantar sabo ko fa'idojin nisantar sabo mutum zai tsara mutuncin shi mutum zai tsara dukiyar shi zai tsara dukiyar wani zai rayuwa lami lafiya a duniya zai hadu da Allah lami lafiya zai samu son Allah da son halittun Allah zai rayuwa da kwanciyar hankali da natsuwa darasi na hudu da wannan ayar take koyarwa shine waɗannan ababe guda biyar waɗanda su ne shugabanni na duk wani sabo da za a yi idan mutum ya kaurace masu to mutum ya zo da rabin ladabi a babin mu'amalar shi da Allah ya zo da rabin da'a rabin shine sai ya zo da abin da ayar da ta gabaci wannan ta tabbatar cewa kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi saboda me rayuwar mu tana gudana ne akan yi nayi bari na bari to nan gashi an ce bari in ka bari shikenan ka zo da nisful adab mutum ya haka sai da Allah madaukin sarki lami lafiya to akalla waɗannan darussa guda hudu suna cikin abin da zamu tashi da su mu tsabbaka su kuma su amfane mu lura da yanayin lokaci zamu dakata a nan inda yake na daidai Allah madaukin sarki ya bada lada kuskuren da ke ciki kuma Allah shi yafi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi dakta Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولأحكمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا رب قلت حروفه الحمد لله duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa inda za ku ji mu da sabon shirin namu a cikin wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma muna addu'a a koda yaushe ga manyan mu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin musulunci a madadin gidauniyar darul Qur'an da ke unguwar tudun yola wanda ta ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke musu addu'ar Allah ya saka musu da gidan aljannar Firdausi tare da shugabanninmu na wannan gidan namu mai albarka a ƙarƙashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu Baba Gaga ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam أنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعان مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم سطورها في طرفها وشم تنمقه أكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صلى الإله على النبي محمد ما ناح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كل ما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان